الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta lahadi domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها واللفر ببما لمن مسلنتي الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن, مح... ابن محمد الحاج نوح الألباني رحمة الله عليه a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin wato muqaddimatul kitab al'ula wanda za mu tashi kuma kan matashiyar magana wanda malam ya yi mata matashiya da sababu ta alifil kitab wato sababin da ya sa a sheikh nasiruddini al'albani rahmatullahi alaihi ya yi wannan littafi nashi mai albarka saboda asbab wanda suke bayar da bawan Allah musulmi ya yi rubutu na littafi a wani ɓangare daga cikin ɓangarori suna da yawa waɗansu daga cikin malamai sun kai su har guda takwas waɗansu sama da takwas masu a kai su daga ciki akwai irin jam'in mutafarriƙin tattala abin da yake rarrabe a cikin cikunan littattafai kana so ka yi magana a kan abin da ya shafi alwallah to alwallah za mu ga cewa hadisan da suka tabbata a cikin akan alwallah waɗansu muttafaq ne waɗansu kuma gairu muttafaq ne to ka karanta littafi sama da ashirin kitabul wudu'i saboda ka fitar da wannan alwallah a cikin kitab guda ashirin wanda inda a ce mutum ya karanta wannan littafin da ka rubuta guda ɗaya to zai mishi maganin waɗansu littattafai guda ashirin wanda sai ya karanta su sannan zai iya karanta wannan littafin guda ɗaya zai iya fitar da hukuncin da yake cikin wannan littafin ɗaya to wannan ana ce da shi jam'in mutafarriqin abin da yake walwatse ba a guri ɗaya ba ka tattaro shi a guri ɗaya irin za mu ga a lokacin sal imamu malik wannan shine abin da suka yi ta yi a lokaci kafin shi lokacin malaman shi irin su ibnu shahabin zuhuri Uh, Umar ɗan Abdulaziz Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya sa shi ya ce duk inda ya kamata inda ya san cewa akwai sunna ta ma'aiki ya je shi a amso ta a rubuta ta a tattara ta a guri da shi na limamu suyuɗu yake cewa awwalu jami'il hadith wal athar ibnu shahabin amiran lahu umar to kuma akwai abin da ya shafi ikhtisaru muqawwalin wani littafi ne wanda yake abin tsawaitawa wanda an yi shi yana da girma ɗan ƙaramin ɗalibi in ya rungume shi to za a yi babba ne yaro ya rungume shi ba zai yiwu ba ya fi ƙarfin ɗan ƙaramin ɗalibi to kuma saboda abin da suke cikin shi na gwalagwalai sai a ɗan ciccire waɗansu abubuwa wanda aka ga cewa suna da mahimmanci sosai a ce ɗalibin ilimi ɗan ƙarami ya san su shikenan sai a mai littafi ɗan ƙarami da su yanzu misali in muka ɗauki sayul bukhari yana da kai muhtasar yana da kuma muhtasarat ba muhtasar ba akwai littafin at-tajridu sarih na al-imam zubaidi wato littafi ne wanda yake muhtasar ne na sayul bukhari an cire asani daga baki ɗaya wato zai taimaka wa waɗanda suke huffazu ne mahaddata wajen abin da ya shafi hadda cewa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to akwai kuma lokacin da zaka ga malami yayi sharhin littafin da yake matani ne irin yadda za mu ga cewa sayul bukhari mai mujalladi hudu wani lokaci mai mujalladi ɗaya ga ibnu hajar allah ya ji kansa da rahama ya mai sharhi wajen mujalladi goma sha biyar ga al'imam badaruddin al'ini ya mai sharhi wajen cikin mujalladi ashirin ga waɗansu daga cikin malamai sun yi sama da mujalladi talatin kan abin da ya shafi sharhin sayul bukhari akwai littattafai da dama wanda aka yi na sharhinsa ga irin su muslim da sauran littattafai kuma akwai abin da ya shafi irin su ta'aliki akan littafi na malami da sauransu ne to shi malam zai gaya maka sababin da ya sa rubuta wannan littafin ya ce walamma kuntu lam aqif ala kitabin jami'in fi hadha mawdui ya ce yayin da ni dai bin yi kicibus ba ban haɗu da wani littafi ba wanda aka rubuta shi a wannan ɓangare na sallah wanda ya kumshi dukkan hukunce-hukunce na sallah ga baki ɗaya ba wata sunna wanda ta yi magana a kan sallah wanda wannan littafin bai zo da shi ba ya ce to yayin da ni bin yi bin haɗu da wannan littafin ba lam ɗif bin tsaya ba ala kitabin jami'in akan littafi wanda yake ya kunshi komai da komai fi hadal mawdu'i a wannan mawdu'i na sallar ma'aiki alaihi salatu wassalam a wannan mawdu'i na siffar sallah ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ce to faqad ra'aytu min alwajibi alayya to haƙiƙa na gani yana daga abin da yake wajibi a kaina a matsayina na musulmi ɗaya daga cikin musulmi wanda kuma yake so ya zamanto ya amfanar da 'yan uwanshi musulmi an abu'a li ikhwaniyal musulmin ya ce to sai na ga yana daga wajibi a kaina in yi in rubuta ga 'yan uwana wanda suke musulmai mimman hammuhu liqtida'u fi ibadatihim bi hadi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam daga cikin yan uwana musulmai wanda hammunsu babban abin da yake burge su abin da suke so shine yin koyi a cikin ibadarsu da shiriya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a kowace ibada in za su yi babban abin da yake burge su shine su zamanto sun yi koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalamu a cikin wannan ibadar to khasatan kuma sallah wanda ibada ce wanda take mai girma idan ka cire kalmar shahada wato ita ce ibada wanda take ta biyu daga cikin arkan na musulunci guda biyar yace to an adha li ikhwaniyal muslimina kitaban wato in ajiye littafi ga 'yan uwana wanda suke musulmai mustau'iban ma amkana li jami'i ma ya ta'allaku bi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ce wannan littafin ya zamanto mustau'iban ne wanda ya gangama ga baki ɗaya ma amkana abin da zai iya yiwuwa li jami'i ma ya ta'allaku bi sifati salatin nabi ga dukkan abin da yake da alaka da siffar sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam minat takbiri tun daga kabbar alharama ila taslim har ya zuwa fita daga sallah shine sallamewa har ya zuwa sallamewa yace to sai na ga yana daga cikin abin da yake wajibi ne a kaina in yi wa 'yan uwana musulmai hidima saboda wannan abu ne wanda babu shi wanda kuma ya kamata a ce an samar da shi a cikin 'yan uwa musulmai a samar musu da littafi ɗan ƙarami wanda wannan littafin ya ƙunshi siffar sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara har zuwa sallama kamar kai mai karatu kana ganinta da ido ƙiri da ƙiri bi haithu yusahhilu على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق أمره في الحديث المتقدم صلوا كما رأيتموني أصلي yace bi haithu yusahilu ta yanda wannan littafin nawa da na rubuta zai sauƙaƙewa zai sauƙaƙe alamun waƙafa alaihi akan dukkan mutumin da ya haɗu da wannan littafin ya rike shi minal muhibbina linnabi cikin waɗanda suke masoya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne hubban sadiqan so wanda yake na gaskiya dukkan wanda ya tsaya akan wannan littafin to wannan littafin zai sauƙaƙe mishi alƙiyama tsayuwa bi ta haƙiƙi amrihi da tabbatar da umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fil hadithin mutaɓaddim a cikin hadithin da ya gabata a baya hadithin malik ibn al-huwairis wanda yana cikin sahihul bukhari wanzo sallallahu alaihi wasallama ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah yanda kuka ga ina sallah siffar sallah ta ku yi irin yanda siffar sallah ta take kuma to littafin nan idan mutum ya doke shi ya ajiye shi a matsayin shi ne wato dustur nashi ɓangaren abin da ya shafi sallah to lalle yadda malam ya ciko da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke magana akan sallah to za su mushi maganin wannan matsala ɗin zai zamanto sallar shi ya gina ta akan magina wanda take mai kyau ya gina ta da fondasiyon wanda yake mai kyau wale haza ce saboda haka ne ma fa inni shammartu an sa'idil jiddi wato haƙiƙa ne ni na zage damtse saboda ƙoƙari wato ana cewa shammartu an sa'idil jiddi irin mutum ya zage ne damtse zai kama abin da gaske ba wai shine sai mutum ya yi haka ba in aka ka riƙe abu da gaske kana wujiga-wujiga a kan shi sai a ce shammara fulanun an sa'idi jiddihi wane ya zare damtse cikin wannan al'amarin baya wasa ciki akwai lokacin da za a ga mutum in yana karatu ya yi wa karatu rukonsa kainar kashi ko idan a ibada ne za a ga gabaki ɗaya ma ka cokama a ibada ya mata rukonsa kainar kashi to wannan ba za ka ce ba shammara fulanun an sa'idil jiddi wane bai zare wane ya zare wato damtsan shi ba ba za ka faɗi haka nan ba amma in ka ga mutum a kasuwa ƙarfe takwas kasuwa ya ji ya buɗe shagon shi in ka ga ya gusa daga kasuwan nan to wani al'amari ne wanda yake mai mahimmanci to wannan za ka ce lalle wane ya baiwa abin nan gaskiya ba wasa yake ba cikin kasuwancin shi to sai ka ce shammara fulanun an sa idil jiddi wane ya zage damtse nema yake da kyau kaga da aka ce ya zage damtse ba za a ganshi ba kaga damtsan shi a heli ko kuma in ka ganshi da liga doguwa hadda hannu dogo ka yi tunanin cewa ai yanda aka gaya maka za ka same shi ba haka ka same shi ba ka ce kai da ka zo ka ba ganshi ba damtsan shi a heli ce to ba haka ake nufi ba mun gane da kyau وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت yace sai na bibiya hadisan da suke da kwai alaka da abin nan da na yi nufi zuwa gare shi da abin nan da na yi nufi zuwa gare shi na tattara wato hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda suka inganta a ɓangaren sallah min mukhtalifi kutubil hadith daga mabambanta littattafan hadisi cikin bukhari muslim sunanul arba'a abu dawu da tirmidhi nasa'i ibn maja sunanud darimi sunanud dara kutsuni masanid musnadu ahmad musnadu ibn abi shaiba musnadu ishaq ibn rahawaihi musnadu abi ala musnadul bazzar sihahu ibn khuzaima al-hakim ibn hibban ma'ajim al-thalatha al-mujamul kabir al-mujamul awsat al-mujamul saghir musannafat musannaf na ibn abi shayba da musannaf na abdurrazzaq as-sanani da kuma irin su kutubuz zawaid majma'uz zawaid wa mubaul fawaid na al-imam al-haythami da as-sunan al-kubra na nasa'i da sauran littattafai dai ga sunan da yawa wanda malam ya bibi littattafan da sun fi littafi 100 saboda ya maka wannan littafi mun gane da kyau fa kana min zalika hadha al-kitab ya ce to wannan littafin allazi bai na yadaika wanda yake gabanka sibatu salatin nabi kenan to min zalika yana daga cikin littafin da na bibiye shi saboda a tabbatar maka da abin da ya shafi siffar sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa qaddish tarabtu ala nafsi yace hakika na dora wa kaina na sharɗanta wa kaina Allah uri da fihi min al-ahadithin nabawiyyati bazan koro ba a cikin wannan littafin nawa mai albarka daga cikin hadisai waɗanda suke na annabi illa ma sabata sanaduhu face dai hadisin da sanadin shi ya tabbata duk hadisin da ka gani ana an gama yi maka aikin shi ba ka da matsala game da tambayar ingancin wannan hadisi in ka gan shi cikin bukhari da muslim dama wannan shekara dubu da wani abu an gama da sanin cewa wannan hadisi ne ingantacce in ka gan shi cikin sunan abi dawuda ya kawo shi anan to lalle ya gama kalkade maka kura ne ya kawo maka shi wanda yake da kura ba zai kawo maka shi ba hasba ma taqtadihi qawaidul hadith sharifi wa usuluhu wato gulgudan yanda ka'idodi na hadisi wanda yake madaukaki gulgudan yanda ka'idodan hadisi suke hukuntawa na cewa wannan hadisi sai ya kai matsayi kaza sannan yake tashi daga hadisi sahihi ya kai hadisi hasan sai ya kai matsayi kaza sannan yake kasa daga hadisi hasan ya koma hadisi da'ifi kun gane da kyau wa usuluhu da kuma usul na hadisi wanda yake madaukaki gwalgwadon yanda wato bangaren abin da ya shafi ilmul hadith yake hukuntawa ba wai saboda kawai ya ga hadisi ya burge shi bane zai ce maka wannan mai kyau ne ya ga hadisi bai dace da ra'ayinsa bai ce ba shi da kyau a gwalgwadon yadda ka'idodin da malamai magabata suka dora game da abin da ya shafi amsar hadisi da kuma rashin amsar hadisi wa darabtu safhan malam yace na kau da kai an kulli ma tafarrada bihi majhulun aw da'ifun daga dukkan hadisin da ya zamanto a cikin isnadinsa wanda ya kaɗeta da wannan hadisin majhuli ne majhuli kuma kashi biyu ne akwai majhulul hal wanda ana ce da shi almastur akwai kuma majhulul ain majhulul hal shine marrawa an husnani wa lam yuwassaq shine malamin da ya zamanto ɗalibai biyu kawai gare shi ɗalibai biyu kaɗai suka yi riwayar hadisi a wajen shi amma ba a samu tautsiki ba daga wajen malamai magabata a kan shi ba a samu ba ko irin su ya haibunu ma'in ko irin su ya haibunu wato abu zakariya ya haya ibnu ma'in ko ya haibunu sa'idin al'ansari ko abdurrahman ibnu mahadi da sauransu ba a samu wani wanda ya ce wannan mutumin tsika ba ne ko kuma tsikatun sabtun ba ne ko kuma ya ce saduk da sauransu to wannan sai a ce da shi majhulul hal almastur kenan akwai kuma majhulul ayn shine mallam yarwi anhu illa rawin wahid wanda shi cikin marawaita malama hadisi dalibi ɗaya gare shi dalibi ɗaya gare shi mun gane da kyau wanda banda wannan ɗalibin duk inda ka ga cewa an ce an fulani to kawai wane ne a ƙasar shi saboda wane shi kaɗai ne ɗalibinsa to amma kuma ka kallaci kutubu taraju ga baki ɗaya littattafan da suke magana a kan ruwatu amma baka samu yabo a tattare da shi wannan malamin ba wannan sai a ce majhulul aini to al-imamul albani yace wa daraftu safhan na kauda kai an kulli ma tafarrada bihi majhulun daga dukkan abin da majhuli ya kadaita da shi mun gane da kyau akwai almajahir wanda ibnu wato yana da kai asiqat nashi to a ciki ya kawo majahir aw da'ifun ko kuma da'ifi hadisin da ya zamanto da'ifi ne ya kadaita da kawo shi to da'ifi kashi biyu ne akwai da'ifun munjabir akwai kuma ghairu munjabir wato akwai mutumin da yake rawi ne mai rauni amma raunin shi bai kai matsayin da za a ce a yi watsi da shi kwata-kwata ba za a amshi hadisin shi ba saboda hadda shi hadda ce wanda take kusan dai gata-gata irin hadda ce wanda a safa ɗaya za ka ci gyaran shi biyu uku ko a safa ɗaya za ka ci gyaran shi ɗaya ba irin masu ƙwarin haddan nan ba ce wanda za ga akwai masu haddan dutse wanda sai ya zamce maka ƙur'ani tun daga fatiha halminar jannatu wan nasi baka samu ba wani jara a ciki wani ana samun su ne a wajen garada in gaji an ce mutum ya yi fari in gane da kyau shi ne mutumin da ya rubuta izu guda ko izu biya an zo an mashi darasu ko alubja ba a ce bai yi komai ya fita to cikin malaman hadisi ma akwai masu yin fari irin su al'imamul bukhari su wannan dama masu fari ne su wanda a sunna ta ma'aiki imamul bukhari akwai a zamanin shi ɗaliban ilimi sun yi ta jarraba shi su gano haddashi da kuma rashin haddashi da malamai sa'annin shi sun yi ta jarraba shi amma su ga cewa lallai dutse ne shi da an haɗa waɗansu ɗalibai guda goma zakakurai wanda kowanne daga cikinsu ana ji da shi kuma an san yana da hadda kowanne daga cikinsu sai aka ba shi hadisi goma hadisi nawa zai kama hadisi ɗari kowanne daga cikinsu aka ba shi hadisi goma amma kowane isnadi yanzu mai hadisi goma na farko wanda aka ba shi hadisi goma sai a ɗako mai isnadi na mai hadisi saba'in hadisi saba'in da ɗaya isnadin shi shi za zuwa ɗora akan hadisi na farko aka yi ta caccakula isnadin gabaki da malaman waɗannan yaran suka ce to za su gayyaci al'imamul bukhari ya zo ɗaliban nan su karanta mai hadisi hadisan da suka haddace ya ji inda gyara ya yi magana in ba gyara ya ce ba gyara shi kenan aka zo a bainin jama'a aka yi lakta al'imamul bukhari ya zo zai saurari waɗansu matasan mahaddata suna ta ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya da suke da hadda da kuma ya ƙara musu ƙwarin gwiwa akan tafiya shi kenan aka ce ɗalibai goma ne kuma kowane yana da hadisi goma zai karanta ce bismillah na ɗaya ya tashi ya karanta hadisi na farko bayan ya gama imamul bukhari ya ce la'arif wani hadisin mun san shi ba ya ce ci gaba ya karanta na biyu ya ce la'arif wani hadisin shi ba mun san shi ba har ya kai goma gabaki ɗaya imamul bukhari gabaki ɗaya hadisan nan goma da ya karanta ce bai san su ba aka ce to lamla na biyu shi ma ya zo shi tun daga na ɗaya har zuwa hadisi shi na goma kowane a kawo sai ce bai san shi ba sai da mutanen nan goma gabaki ɗaya suka ƙare su kuma jahilai da ke awam ne ka ce gashi ana cewa malama hadisi da amma a hadisi ɗari ba ɗaya da ya sani shi kenan sai aka ce to kai ma ne aka san su ya ce isnadi da aka kawo na hadisi ɗaya na can hadisi saba'in ne aka ɗauko aka ɗora ga yanda yake tun daga isnadin nan na ɗaya sai da ya kai al isnadi na ɗari hadisin da wane ya kawo guda goma ga yadda hanyarsa take daga wane zuwa wane zuwa wane ne daga wane zuwa wane zuwa wane ne yanzu misali yanzu aka zo aka ce maka mana hadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun aka ce ma Abu Huraira ya fitar da shi cikin sahabbai na ma'aiki hadisin Abu Huraira ne zaka ce ban san shi ba wannan wallahi amma aka tambaye ka kai daga wa ka san shi zaka ce daga wa ka san shi daga Aisha mun gane da kyau to shi kuma imamul bukhari ba wai mutum ɗaya bane ba sahabi bane rijalu ne kowane ya ce to hadisin da aka kawo daga wane zuwa wane zuwa wane wannan ba isnadin nan babu kufiyuna a cikin shi gabaki da yanda isnadin hadisin ne yake dukkaninsu shamiyuna ne ko ya ce dukkaninsu madaniyuna ne ko ya ce dukkaninsu makiyuna ne ko kuma ya ce madaniyani ne da kufiyani da basariyani to yi ta haka nan haka malaman hadithi suke za ka ji wani haddashi shi yasa imamul bukhari ana ce da shi jabalul hifz dutse na hadda to gwalgwadon yanda malaman hadisi suka dora sharuɗa na abin da ya shafi amsar hadisi ko kuma rashin amsar shi sawa'un duk ɗaya ne kana fil hayati wannan hadisin da bai inganta ba wanda a cikinsa akwai majhuli ko akwai da'ifi ya kasance fil hay'at ne a cikin sifa ce ta sallar hay'at shine abin da ya shafi sifa sifar sallah irin tsayuwa ruku'u sujada wannan ana ce da shi hay'at mun gane da kyau aw fil azkar aw azkari ko kuma cikin azkar ɗin da suka tabbata ne ma'aiki yana yi a cikin sallah azkar ku shine irin abin da ake karantawa idan an yi ruku'u irin abin da ake yi idan an yi sujada wanda ana ce da shi azkar irin karatun alkur'ani a sura a sallar azuhur ga abin da ya tabbata ma'aiki yana karantawa to in akwai wani hadisi mai rauni wanda ya kawo wani abu ba zan kawo abin da wani hadisi mai rauni bai kawo awil fadaili ko kuma yana magana akan fadaloli ne fadala ta sallah akan cewa kaza din nan idan mutum ya yi shi zai samu lada mai yawa idan mutum ya yi sallah yana mai rikewa hannu ko ya yi sallah yana mai kaza to zai samu lada mai kaza zai samu lada kaza amma kuma wannan hadisin ba shi da inganci to ba zan kawo shi ba wato a wannan littafin na malam albani ba za ka ga faralan sallah da rawani ba ba gane da kyau saboda sallah da rawani bai tabbata ba cewa ga faralatta da akar ka yi tunanin cewa don ya tattara maka littafin akan sallah ka ce za ka ga faralan sallah da rawani duk fada'il wanda ba su tabbata ba to baya kawo maka shi saboda karka ce to mu mun karanta a cikin lubabul hadith akwai babe wanda yi mishi cin gashin kanshi akan abin da ya shafi rawani da faralalin sallah da rawani kuma gashi shi kuma albani ya ce ya tattara mana dukkan abin da ya shafi sufar sallah ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wa ghairiha yace da wani li'anni a'taqidu anna ma fi anna fi ma thabata min al-hadith ghunya 'an ad-da'if minhu yace saboda ni haƙiƙa ina da yakinin cewa haƙiƙa abin da ya tabbata na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hadisi wanda yake ingatacce ko hadisi hasan ya wadatar da kai ba sai ka ɗauki hadisi ba'ifi ba dukkan mutumin da ya zamanto hadisai waɗanda suka tabbata daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba su wadatar da shi ba akan amsar hadisai wanda suke masu rauni wanda ba su tabbata ba to lalle hal yanzu akwai matsala a tattare da shi saboda abin da ya tabbata na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi maka ya wadatar da kai game da ba sai ka nemi hadisi wanda yake mai rauni ba li'annahu la yufidu bila khilafin illa dhanna li'annahu saboda cewa haƙiƙa alhadithu da'if la yufidu baya fa'idantar da komai bila khilafin ba tare da saɓani na malamai ba illa zanna face dai zato baya fa'idantar da komai face dai zato to kuma zaton ma kashi biyu ne akwai azzannun rajih akwai azzannun marjo azzannun rajih wannan shari'a ta yi umarni da a yi aiki da shi mun gane da kyau azzannun rajih shine gurin da za a ga cewa kusan yaƙini yake ɗauke da shi akwai guraren da Allah tabaraka wa ta'ala ya zo da kalma ta azzannu amma kuma ana yana nufin al-yaqin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'una waɗanda suka tabbatar kaga yazunnuna anan yuqinuna ne suka tabbatar da cewa za su haɗu da ubangijinsu wa annahum ilayhi raji'una yana magana akan bayin Allah nagari kenan wara'al mujrimunan nara fazannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa wannan zato ne amma azzannur rajih kenan to azzannul marjuh shine zaton da kashi 70 cikin 100 ko kashi 80 cikin 100 ko kashi 19 cikin 100 rashin yiwuwar abun nan shi yafi karfi a wajen ka sama da yiwuwar abun nan sai a ce azzannul marjuh to hadisi mai rauni baya fa'idantar da komai face dai azzannul marjuh zato wanda yake marar rijaye wazzannul marjuh zato wanda yake mafi rinjaye ko huwa kama qala ta'ala shi kuma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya faɗa a cikin alkur'ani Allah ya ce la yughni min alhaqqi shay'an inna adh-dhanna la yughni min alhaqqi shay'a aya ce cikin suratu Yunus wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'an inna Allaha alimun bima yaf'alu wato mafiya yawan mutane ba komai ba suke bi face dai zato inna dhanna haqiqa zato la yughni shay'an min al-haqqi baya fa'idantar da komai da gaskiya baya maganin gaskiya zato baya zama kamar gaskiya ko kuma la yughni min al-haqqi shay'a ya zo cikin suratul najm wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a fa'arid amman tawalla an zikirina wa lam yurid illa al-hayatad dunya to anan shi al-imam albani sai ya kawo na suratul najm kenan ko yawwala wa qala sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace iyyakum wadh-dhanna ma'aiki alaihi salatu wa salam yace kashedunku da zato ka shedunku ya zamanto komai naka kana da kwai zato wanda yake maras kyau fa inna zanna akzabul hadith wato haƙiƙa zato shine zancen da yafi kowane zama zance na ƙarya idan akwai zance na ƙarya to akwai kuma zancen da shi kuma yafi kowanne zama ƙarya to zato yafi kowanne zama yafi kowanne zance na ƙarya zama ƙarya ya zamanto don kaga ɗan uwanka akan wani abu ka yi mai zato wanda yake mummuna ka shaidunku da irin wannan zaton hadisin abu huraira ne wanda yana cikin bukhari da muslim ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya hana al'ummarsa game da waɗansu abubuwa ya ce iyakun wa zanna fa inna zanna akzabul hadis ya ce wala ta jassasu wala ta hassasu wali muslimin wala tanafas wala huma wala tanajashu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wali muslimin fi riwayatin wala taqaqa'u wala huma wa kunu ibadallahi ikhwanan wali muslimin fi riwayatin kama amarakumullah wato ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ka shedun ku da zato dan zato shine akzabul hadith mafi ƙaryar zance cikin zance zancen da ya fi kowane zaba ƙarya shi ne zance wanda yake da akan zato ne aka gina shi to ni dai na ga huce tana amma na san kawacen ne zai je shi kana da yaƙi ne a haka nake tsammani ka bari har ka tabbatar dan ka ga mutum da sharsho a hannun shi karka ce ya lalace la'alla ko wani ne ya aike shi ya siyo mishi kuma da aka je babu abin da za a zuba sai a leda aka zuba mishi a leda karka mai mummunan zato ko kaga wani da taba a hannun shi la'alla ya ga wani ne zai sha ya kwace ta kuma yana so ya samu wani guri ya babbaka ta kuma kai ku ka ganta a hannun shi kace ni gani ido na ne na ganta a hannun shi yana sha kace a ni da na ganta a rike a hannun shi in ka ga mutum da taba a hannun shi a kunne to ka kyautata mai zato la'alla wani ne ya kunna ta zai sha shi ya gan shi ya amshe ta kuma yana fama ya kashe ta shine kuma kuka haɗu da shi to kaga irin waɗannan abubuwan idan ka ga mutum da laihi dumu dumu in dai har akwai hanyar da zaka nema mai mafita ka kyautata mai zato to sai ka kyautata mai zato amma kar ya zamanto a kullum mu mummunan zato muke yi wa ƴan uwan musulmai kaga ɗan uwanka musulmi ba wai ka gan shi ba ne da irin kayan aiki na laihi hudumudu ka gan shi ne a kusan gurin yana waya to assalamu alaikum ya kokari ya dan yi je share da wannan da ya gan shi dan iska ne za ka wani da suka yi wannan da shi za su hada nan zai ba shi wata kwaya da sauransu ai duk wanda ka gan shi anan yana a filmi mutumin banza ne shi kula Allah shi ya zo shi nan ne wani ya kiraye shi ba wanda ba zai daga kiran shi bane kuma ya daga yana cewa eh ina nan yanzu nan da minti goma ina tafi ka zo ka mai wannan zato ya za ku karata da shi a wajen Allah shi yasa duk yanda ya kamata ka yi inda za ka yi wa kanka uzuri za ka ce kaza ne ya sa ka yi kaza a guri kaza to me zai hana ka yi wa ɗan'uwanka inda har ka gan shi a wannan jungunan na mutanen banza ka ce kuma aikin banza ne ya kai shi kai me ya kai ka to kai ma aikin banzan ne ya kai ka kenan ko to shine ma'aiki alaihi salatu wassalam yace iyyakum wadh-dhanna فإن الظن أكذب الحديث فلم يتعبدنا الله تعالى بالعمل به الله سبحانه وتعالى bai bautar da mu ba da yin aiki da hadisi wanda yake mai rauni bal bari dai na hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anhu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya hane mu game da yin aiki da hadisi wanda yake mai rauni faƙala ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ittaƙul haditha anni illa ma alimtu ku guji isar da hadisi nawa face dai hadisin da kuke da yaƙini akan tabbatar shi a wajena hadisin da ya zama ba ku da yaƙini akan wannan hadisin ya tabbata ni na faɗa to ku guji yaɗa shi wannan zamani da muke ciki kafafen nan na sadarwa wani lokaci in mutum bai yi wasa ba zai zama ɗaya daga cikin tatattun makaryata an turo maka letir kai da san alheri an ce maka wannan wasiƙa in ka aika wa mutum goma ita nan da awa ɗaya za ka ga wani abu wanda zai faranta maka rai nan da awa ɗaya Allah zai yaye maka damuwar da kake ciki nan da shi kenan kuma ga shi ma'aiki ne ya faɗa an ce ka aika mutum goma a matsayinka na dahumi wanda ba ka da tunani a lokacin ma'aiki babu salula a lokacin ma'aiki babu guruf amma rika ji an ce in ka aika cikin guruf kaza amma duk da haka kuma kawai za ka ɗauka ka aika saboda gurin a ce wannan bukatun naka da suke cikin zuciyarka sun cika dama akwai abubuwan da kasa a ranka da sauransu ka yada barna shi kenan wani irin ka shi ma ya gani cikin wata gurub ya doka ya yada sai ga cikin minti goma sakon da ka aika shi yanzu yan saudiya sun karanta shi yan amurka sun karanta shi yan indonesia sun karanta shi yan albania sun karanta shi yan sham sun karanta shi ya gama duniya ba wai afirka kadai ba cikin minti goma kuma ka ce ma'aiki ne ya faɗa ɗin abin da ba ka da tabbasa a kan shi an turo saƙo cikin guruf ka karanta ka ga an ce ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza kuma daga ƙarshe aka ce ma'aiki ne ya faɗa wallahi in dai ba ka da tabbasa a kan ingancin wani abu bar shi daga nan in ma da dama wanda ya turo shi za ka iya naƙasha shi ka tambaye shi ingancin hadithin nan ko rashin ingancin shi kada a bar abin ya dinga yawo a cikin al'umma wani lokacin irin waɗannan abubuwan ana yaɗa su suna yawo a cikin al'umma wani hal a mishi ban tsoro in baka aika ba akwai wani ya ga wannan sakon yake aika shi kai tsaye da yana babban matsayi aka sabke shi bayan kwana uku ya zama to aikin ma baki ɗaya an kwace mishi duk yanzu kana fama da tukunyar gidanka shikenan daga ka ji haka kawai ka ɗauka kirkir ka aika can can can can daga ƙarshe kai ma ka zama ɗaya daga cikin kazzabina wanda za mu karanta hadisi insha Allah to ma'aiki ya ce ku guji isar da hadisi nawa akan zato sai hadisin da ya zamanto kuna da yaƙini akan cewa lalle ni na faɗe shi akan hadisin da kuna da yaƙini akan cewa ya tabbata cewa hadisi na ne wannan hadisin Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace sahihun ko gashi na a ƙasa lamba ta uku akhrajahu at-Tirmidhi wa Ahmadu wa Ibn Abi Shaybah wani hadithu malaman nan guda uku suka fitar da shi a cikin littattafansu al'imamu tirmidhi abu isa muhammad ibn isa ibn saura a tirmidhi wa ahmad da al'imamu ahmad abu abdullahi ahmad ibn abdullahi bin hanbal imamu ahalis sunna wal jama'a wabin abi shaiba da abubakar ibn abi shaiba allah ta'ala ya ji kansu da rahama وعزاه الشيخ محمد سعيد الحلبي في مسلسلاته للبخاري wato a sheikh muhammad sa'id al-halabi ya jingina wannan hadithin a cikin littafinsa musalsalat a musalsalat nashi cikin ga imam bukhari ya ce hadithi ne wanda imam bukhari ya fitar da shi fawahima a sheikh nasiruddin al-albani ya ce sai ya kuskure الشيخ الإمام البخاري بيفتد وانا حديث با تو الشيخ ناصر الدين الألباني saboda ba irin mu bane wanda yake mazauni yace ya zama malami bayan yayi wannan littafin yace thumma tabayyana li anna al-hadith da'if sannan kuma saboda karatu da mutun yake saboda karatu da yake yi a kullum ya ce sai ya bayyana a gare ni daga baya cewa wannan hadisin na ittaqul hadisa anni illa ma alimtum sai ya bayyana a gare ni ashe hadisi ne mai rauni kajuwa amma da ya ce sahihu to haka malamai suke ba sa jin kumyar abin da suka karanta a bara suka ba da fatawa da shi suka ba da fatawa a kan shi idan bana sun ga wani hadisi wanda ya ci karo da fatawar da suka ba da a bara ba wai a bara ba a shekaran jiya za su zo su warware saboda wannan ita ce amana ilmiya kuma shi yake nuni akan cewa lalle kai din kana so ka gama da duniya lahiya ka haɗu da Allah salim alim amma in ya zama to fatawar da ka bada bara da fatawar da ka bada shekaran jiya da fatawar da ka bada nan da shekara goma kullum akan ta kake to ɗayan biyu ne in ma ya zama to baka karatu kaga mutumin da ya zama to ya kai wala daina ya daina karatu ya ce to alhamdulillah abin da muka samu na bayan Allah mishi albarka za mu ci albarkar makaranta to kaga wannan shi ba zai gano ba kuskure shi to amma in dai kana yi za a ga cewa kama ba da fatawa jiya da dare yanzu yau kishiyarta ta bayyana a gare ka mun gane da kyau aka nema mu shafi ya ce ba wata rana da za ta fito ta fada face dai sai ta nuna mana cewa jiya ashe ni jahili da ke ba zancen bara ba in ga mutum yana cewa fatawar da ya a bara ma shi bai tasa ta ba baya karatu karatunka shine zai raka nuna maka cewa kaza din nan da kai hukunci akan shi bara bara waccan nan da wata shida da suka wuce to ka samu wani hadisi karara wanda tamkar rana lokacin azur yake ya doke wannan fatawa da ka bada ta bara ko ta nan da wata shida ko ta bara waccan ga yanda abin yake kuma mun gane da kyau ce sai bayyana a gare ni cewa hadisin mai rauni ne a ce wa kun tuttaba'atul munawi fi tashihihi li isnad ibn abi shayba fihi yace na kasance da na bi al'imamul munawi cikin sahaha wannan hadisin abdurra'uf al-munawi kenan cikin inganta wannan hadisin saboda isnadin da yake cikin musannaf na abubakar ibn abishaiba sun mata yassara lilwukufu alaihi sai kuma allah ta'ala ya hore mun ya bani dama na tsaya akan isnadin da yake cikin musannaf ɗin na abubakar ibn abishaiba ɗin na karanta shi na karanta wato rijal ɗinsa gabaki dai fa'iza huwa bayyano ba'afi sai ga maka rauninsa a fili ƙarare yake ba wai ba ma a nesa yake a fili ƙarare yake wa huwa nafsu isnadin tirmidhi wa ghairihi shine isnadin da imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisin akan shi da kuma wani shi raji'i kitabi silsilatul ahadith ad-da'ifa yace ka koma littafi na wanda nayi silsilatul ahadith ad-da'ifa kalkashin hadisi na 1783 to tunda ya kore maka wannan hadisin da ya kawo ittaqul hadisa anni illa ma ba alimtum to yace wa qad yaqumu maqamahu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam wato fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana tsayawa a matsayin wannan hadisin da muka kore shi muka ce bai inganta ba manzo Allah da yace man haddasa anni bi hadisin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibina manzo Allah yace dukkan wanda ya zantar da wani hadisi yace da gare ni ne wanda kuma ana tunanin cewa wannan hadisin hadisin ƙarya ne ba ni na faɗa ba to shi ma ɗaya ne daga cikin makareta ɗin samun shi cikin layi mun gane da kyau wani hadisin mujera ne wanda yana cikin sayihu musulun wadala ce dukkan mana haddasa anni bi hadisin yura annahu kadhibun ko yara annahu kadhibun kowace ta tabbata yana tunanin cewa wannan hadisin na ƙarya ne ƙarya aka yi min amma kuma shi ma ya ci gaba da yadawa to da sani shi ma ɗaya ne cikin waɗanda suke makareta ɗin ya zama ɗaya daga cikin makareta ɗin wanda mazala ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar shi yasa wani lokacin wa hadisi ya kamata mu dinga taka tsantsan akai shi wallahi inda ba bukhari da muslim bane in zaka ka hadisi cikin abu dawud da ko tirmidhi ko nasa'i ko ibnu majah to kai kokari ka samu maganar wani malami akai wanda ya ce maka hadisin nan hasan ne ko sahihi kada zamanto sai ka shekara goma kana bada fatawa akan hadisi daga karshe kuma ka zo ka kaga cewa malamai sun yi magana akan hadisin nan mai rauni ne kuma ka rasa yanda za ka yi saboda ka gina mutane a kan shi in ka wuto rana kai tsaka kace ka yi ƙarya ya ce malam ya cuce mu kuma mun je mu yi ta yadawa daga karshe ka ce ka ganka da ka fallasa kanka a cikin jama'a gwanda kawai ka cika da haka na Allah sa a cika da imani Allah ba da kanka mun gane wani hadisi imamu muslim da wani sa suka fitar da shi raji'i muqaddimata kitabi silsilatul ahadith ad-da'ifa al-mujallad al-awwal yace ka koma muqaddimar littafi na wanda ne silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a kenan bal yughni anhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam bar ma dai fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana wadatarwa game da wannan hadisin da bai inganta ba ita kula hadisa ni illa ma alimtum manzo Allah ya ce iyyakum wa kasratal hadisi wa kasratal hadisi anni manzo Allah ya ce ka shedun ku da yawan hadisi daga wajena ku ce manzo Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza akwai wanda za ka ga cewa kawai ya zama shi qala rasulullahi kaza irin wani lokacin za ga waɗansu a kan mimbari malami ya yi hutuba a kan mimbari ta kai ta minci goma amma duka hadisan da ya kawo kan maudu aikan hadisai ne wanda suke busu inganta ba kuma dubban al'umma suna je shi manzan Allah ya ce kaza manzan Allah ya ce kaza manzan Allah ya ce kaza man ƙala alayya manzan Allah ya ce dukkan wanda zai jingina magana a gare ne ce ni na fada to fala ya ƙulanna illa haƙman ausi da kada ya faɗi komai ya jingina a gare ni face dai abin da yana da tabbas a kan haƙiƙanin wannan abin ya tabbata a gare ni abin nan gaskiya ne ni na faɗe shi faman ƙala alayya malam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar dukkan wanda ya faɗa ya faɗa abin da ba ni na faɗe shi ba kuma ya jingina shi ya ce ni na faɗa to ya sani ya tanadi mazaunin shi a wuta wani hadisi ibn abi shayba ya fitar da shi da al-imam ahmad da wani sohu mukharrajun fi sahiha na fitar da shi a cikin silsilatul ahadith as-sahiha silsilatul ahadith as-sahiha na'am hada yace to wannan faqad kuntu wada'tu al-kitaba hakika na kasance na ajiye wannan littafin nawa na yi wannan littafin na sifatu salatin nabi ala shaɗaraini a kan tsari guda biyu na yi irin yadda kuke gani dinnan ga wata yawwa ga wata igiya nan da ta raba tsakankanin na sama da na ƙasa ya ce to na yi wannan littafin a kan shaɗar guda biyu a kan kurtu guda biyu tsari guda biyu a'ala wa adina akwai tsari na sama akwai kuma tsari na ƙasa ammal awwal amma na saman wa huwa kalmatin to shi tamkar matani yake iya dama wal matnu man taha ilayhi sanadu min al hadith min al kalam wal hadith qayyadu kamar yadda al-imam suyudi ya fada to shi iya gundarin matanin shine abin da yake sama awradtu fihi mutun al ahadith aw al jumal al lazima minha wato na koro matanan hadisi mutune na hadisi iya wannan maganar ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu suna ita korowa a cikin wannan ashadarul awwal din awil jumalal lazimata minha ko kuma jumloli wanda suke na dole ne wani lokacin hadisin yana da tsawo in ka koma cikin littattafan nan mudawwalat amma sai ya kawo jumlolin da suke da kai alaka da wannan kin baban nashi ووضعتها في أماكنها اللائقة biha, wato na ajiye su a guraren da suka dace da su mu'allifan baina ba'dha halin kasancewa ta ina mai hadawa tsakankanin sashen su da sashi bi haythu yabdu alkitabu munsajiman min awwalihi ila akhirih ta yanda wannan littafin zai bayyana zai fito a fili karara ga mai karanta shi ya zamanto littafi ne wanda yake a tsare a manna da juna tun daga farkon shi halle zuwa ƙashi saboda zai fara maka ne tun daga istiqbalul qibla sana'a je kabbara du'aul istifta karatun fatiha karatun sura to duk hadisin da yake magana akan kabbara zai yi kokari ya kawo maka shi wani cikin bukhari wani cikin musulun wani can za ka leka sai ka je can can can can sai ka gan shi to amma kuma zai za a ga ya kawo maka shi saboda ya zama to mun sajin a haɗe yake da juna kowata matashiyar magana in ya kawo maka ita zai yi ƙoƙari ya kawo maka hadisan da suke da alaƙa da wannan matashiyar magana ɗin wa harastu alal muhafazati ala nassil hadithi wa lafzihi yace nayi ta ƙoƙari akan kiyayewa da zawwa akan nassin hadithin da kuma lafazin hadithin alladhi warada fi kutubi sunna wanda ya zo shi a cikin littattafai na sunna wato saboda waɗansu daga cikin malamai in suka tashi za su kawo hadisi wani lokacin suna kawo shi bil ma'ana saboda ar-riwayatu bil ma'ana tajuzu amma bi shuruɗin kamar yadda malaman hadisi sun kawo ta sun kawo sharuɗa a cikin littattafansu wa qad yakunu lahu alfazun wato da dama ma za ka ga cewa hadisi ɗaya ne amma kuma ya zo shi da lafuzza da dama ya ce fa'uthiru minaha lafzan da fa'idatar ta'alifi a ghairihi ya ce to ina fifita lafazi ɗaya cikin lafuzzan da suka tabbata da wannan hadisi ɗin ba don komai ba saboda fa'idar haɗa kan waɗannan hadisai ga baki ɗaya ko kuma wata fa'idar wanda la'alla kai mai karatu ba za ka iya gano ta ba amma saboda fa'idar cewa hadith nan ya zo da wancan lafazin ya zo da wancan lafazin ya zo da wancan lafazin to wannan lafazin shine mafi saukin fada ta fuskar wato abaka sai ya zama to yayi amfani da shi saboda ya tabbata wancan ya tabbata wancan ya tabbata ko kuma saboda at-ta'alif din shirya wannan unwani na wannan baban da wannan lafazi din zai fi daɗi sai ya zama to ya zo da shi ya bar waɗancan alfaz din da kai kasansu waƙada abunmu ilaihi ghairahu min alfazi ya ce to sau da dama ma kuma ina haɗa waninsa daga cikin lafuzza bayan na zo da wani lafazi ɗin hallo in zo da wani ba don komai ba ce fa'unabbihu ala zalik ina faɗakarwa akan hakan ɗin bi ƙauli da faɗata da zan ce wa fi lafzin kaza wa kaza a cikin wani lafazi ya tabbata kaza da kaza mun gane da kyau kamar yadda za mu gani a cikin littafin au wa fi riwayatin kaza wa kaza ko kuma in ce a cikin wata riwaya ya tabbata kaza da kaza ma'aiki alaihi salatu wassalam yake wannan da yawa za mu yi ta ganin su in muka ɗauka wajen kunutul wutiri za mu ga wannan kafin mu tafi kunutul wutiri akwai babubukan da dama wanda za a ga hatta qira'atul fatiha yusmi'una al-ayata ahyanan da sauransu za mu gani insha Allah ولم أعزها إلى رواتها من الصحابة إلا نادرا malam yace bin jingina waɗannan hadisai ba zuwa ga waɗanda suka rawaito su daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai na ma'aiki illa nadiran face dai ɗan kaɗan dukkanin su hadisan nan kawai inda zuciya nake sun makana sallallahu alaihi wasallam ba tare da na ce maka ba Abu Hurairah ya fitar da wannan hadisi ya rawaito wannan hadisin abdullahi dan umar jabir aisha ba tare da na maka wannan bayanin ba sai dan kaɗan akwai inda na ambaci sunan sahabi amma yan kaɗan ne yawancin littafin ba ba ambatan sahabi wala bayyantu marrawaha min a'immatil hadisi sannan kuma a wannan matanin bin bayyana maka ba waɗanda suka fitar da wannan hadisin daga cikin limamman hadisi bin ce ba bukhari muslim abu dawud da tirmidhi nasa'i ibnu maja suka fitar da wannan hadisi ba don kome ba wannan tashilan lil muqala'a saboda sauƙaƙewa ga mai karanta littafin da kuma wal muraja'a saboda sauƙaƙewa ga muqala'a da muraja'a dokan littafin da yin muqala'arsa da kuma muraja'arsa saboda ya zama to ka samu sauƙi wajen wannan to sai ya zama to a shatrul akhir shi kuma zai zama to ka sharhi lahu insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi daga kan wa amma shatrul akhir abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka